أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال الله سبحانه وتعالى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa iz qala Musa tuni inda annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam yace li qaumihi ga mutanansa allazina abadul ajala ijla wanda suka bauta wa dan maraki wa'anda suka bauta wa dan maraki yace da su ya qaumi ya ku mutane na innakum ku sani hakika ku zalamtum anfusakum kun zalunci kawunan ku ittihazukum al-ijla da kuka riki dan maraki ilahan a matsayin ubangiji da za ku bautawa dan maraki da a gaban ku aka yi kuce shine za ku bautawa in ba dan rashin tunani ba daga Allah subhanahu wata'ala wanda shi yayi ku daga babu kuma yake tafi da komai naku kuna bukata gare shi a koyaushe amma a ce ba za ku bauta masa ba ai lalle kan kun zalunci kawunan ku fa dubu wato shi yasa ana an shafe mafuli na biyu ne na ittihazi ittihazi madalin ittihaza wanda zai nasarci mafulai biyu to mafuli na farko shine ijila to na biyun aka shafe shine mufassiru ya fito da shi ila ka tubu irji'u ku koma ila ibadati barikum zuwa ibada ga ubangijin da ya halice ku khaliqukum mahalicinku in ibadati daga bautar dan maraki ka annahum qalu kamar su banu isra'ila sun ce da annabi musa faɗa musu maganar sai suka amsa masa da cewa kai fa narju ya za mu koma qala sai annabi musa ya ce da su fa fatulu an fusaku ai ko ga abin da za ku shine ku kashe kawunan ku ai liya katuli libari'u min ibadatil ijli minkumul mujrima bi ibadatihim wanda yake ya kubuta daga bautar kumba dan mariki a cikin ku ya kashe mai laifi da bautar dan maraƙin waɗanda su ba su bauta dan maraƙin ba su ɗau makami sai ta tsara wato a ware wanda suka bauta dan maraƙin daga waje ɗaya ba makami a hannunsu wanda kuma su bauta dan maraƙin ba a ba su takubba sai ta tsara sai ta tsara wanda da aka tashi musu haka ɗin don kada wani ya ga cewa zai sari dan uwansa ne ko zai sari ɗansa ko zai sari ubansa sai aka sauka musu da duhu baki girin ya zama ba ka iya gane wa ma ka sara suka da suna sara suka da suna saran yadda za mu je nan gaba zalikumul qatalu wannan ku kashe kawunan naku khairul lakum ya fi muku shi ya fi muku inda bare ku wajen ubangijin da ya halicce ku wajen ubangijin wanda shine mahalicin ku mai tafi da komai naku masana Allah kuke cewa wannan ayar a cikinta akwai ishara ana magana a zahirinta da banu isra'ila amma a cikin akwai ishara ga duk wanda yake ya saba wa Allah cewa babban abin da zai ya samu karbuwa wajen Allah ya gogari ya ga ya kashe zuciyarsa domin ita zuciyar nan matakar baka kashe ta ba to fa ba za ka bakka baka saba wa Allah ba ko yaushe ba abin da take so irin a tsaya a saba wa Allah shi yasa yanda wani yake faɗa wa in shi tumu tahayu amitu nufusakum wala taqtulun nafsal lati harrama Allah in dai kuna so ku samu rayuwa ta hakika wajen Allah to bayan da za ku samu wannan rayuwar sai kun kashe zukatan ku amma matakan zukatan ku suna da ta cewa ga ku ba za su bar ku ku bauta wa Allah yadda ake so ba shi yasa sai kun fi karfin zukatan ku kashe zuciya da ya yake kashewa da afi karfin wanda duk bai fi karfin zuciyarsa ba to ta kashe shi ta kashe shi wanda ya fi karfin zuciyarsa to wannan fashi ya kashe ta ya gama da ita fa amma man wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa fa innal jannata hiya al ma'awa shi yasa lalle a tsaya a kashe ita zuciyar nan lalle in ba an yi haka ba ba za a samu kaiwa ba lalle ba wa yanda ba faɗa a tahmisin ashirya tanabbaha wa kumman tallaha hina allaha dan uwa ka zamo kana cikin waɗanda suka faɗaka ka zamo ka tabbatar ka kada zuciyar nan taka ta ji hakkasa lokacin da ya wato ya yi nufin gamawa da ita ka yadda ka batta da ɗan wani saurin kuzari ko kumari ko kaka yanzu nan za ta komo ta sake fitina kashe ya sa ka gabayan ta gaba ɗaya fawaffaqakum Allah ya muku gam da katar ga aikata haka ga aiko muku girgije liyal la yusira ba a rukun baran dan kada sashen ku su ringa ganin sashe tayar hamahu ballantana ce zai tausaya masa wato alafi ne akan yusira din wanda aka nasarce shi da an wadda take wajibatul izhari dole ne a bayyana ta tunda ta zo tsakanin lami lamu ta'lili da la nafiya to bi an ja'ala shine aka sanya waɗanda suka bauta wa dan marakin sahu silaha wanda su bauta dan maraki ba kuma suka dau makami suka da suna kashe su alfa sai da aka kashe kamar mutum dubu saba'in sai da aka kashe kamar mutum dubu saba'in a taba alaikum sannan allah ya karbi tuban kabi da kawai matakum ya karbi tuban ku aka annabi musa ya haɗu yana kuka yana roƙon ubangiji cewa wannan abu waɗansu ne a turukuna bi ma fa'ala su fa'a minna ya ubangiji yanzu za ka halakar da mu saboda aiki na wawaye daga cikinmu wannan masu wata ɗan malakin ai wawaye ne to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da tauke haka aka ce to a daina kisa an karbi tuban su innahu haqiqa ubangiji huwa tawwab shine mai yawan karbar tuba ga bawansa arrahim mai jin kai gare shi bi kabul tawbati da yake karbar tuba wa wa aqul haubati da kuma yafe wa laifin da bawaye da ka kai laifi ka koma ga Allah Allah sai ya yafe ma kullu ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a وإذ قلتم إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة بظلمكم فأحذركم الصائقة الصائقة وأنتم تنكرون وإذ قلتم تنين دفوك الجن وقد خرجتم مع موسى الهالي كم تتعرض أنه موسى كنا متن سبعين ko au akallu ko kasa da mutum saba'in don ku kai hanzari ga Allah daga bautar dan marikin da wasu a cikin ku suka kuka ji zancen Allah tabaraka wa ta'ala su wannan wanda ake ganin zababbu ne zababbu ne amma kuma sai ga shi duk da haka dai sun sake wata abu wanda yake kato bara inda yanda za a faɗa nan gaba suratul la'arafi واحتار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا سوني wannan mutum saba'in din masu faɗar wannan magana wanda yake zabo su aka yi cewa su ne manya amma dai duk da haka da yake banu isra'ila ba sa rabo da laifi ba sa rabo da tsokane tsokane shi yasa sai da suka tsokano wannan magana suka ce ya musa ya musa lan numina laka mu ba za mu imani da kai ba anna la kallama ka cewa allah ne ya zantar da kai hatta nara allah sai mun ga allah jaharata guruguru iyanan a filin la satira bayyana na wa bayyana ba wani abu mai sita cewa tsakaninmu da shi ba zan kuma sai ka to kamar take tsawa ta rike ku asai hatu tsawa ifar da inadi dan zurfin da kuka yi a wajen taurin kai in ba zurfi ba a taurin kai da abin da aka yi a baya bai isa ba amma dai sai da kuka sake fito da wani abu wanda labil mustahili dan kun nemi abin da yake ba zai yiwu ba wannan yasa wato kuka mutu wannan yasa kuka mutu wa antum tanzuruna alhali kuna ganin ma halabikum abin da ya sauka muku kuna ji kuna gani amma kuka mutu ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sun ba su naku amma kuma daga baya muka raya ku a haye naku muka raya ku min ba da mautuku bayan mutuwa ku tastaufu a jalaku dan ku karasa ajullan da Allah ya ɗeba muku lalakun tashkurun ko dai ku kwa godewa ni'imar da Allah ya yi gare ku ni'imata na bi zalika ni bi zalika ihya'i ni'imar da muka yi muku da wannan rayawar da muka yi muku da karɓar tuban kuɗin da muka yi أنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون wanzanna alaikum al-gamam muka sauko girgije ya yi inuwa gare ku satara naku muka rufe ku da girgije wanda yake arfiya ba ba zai hana haske ba ba girgije ne mai kauri ba da zai hana hasken rana gaba daya a'a arfiya ne zafin zai hana amma kuma hasken yana nan aka kare ku daga zafin rana lokacin da kuka ɗimauta lokacin da aka ce ku je ku shiga garin wato jabbariyawa ku yage su kuka ce ina inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ai ko da- eh, garin nan akwai wasu katun katun mutane a ciki masu karfin siya ko ba za ku iya shiga wannan garin ba annabi Musa ba yanda zai yi ba yanda bai da ko ba bayan da bai da ku ba cewa ku daure ku shiga in kun shiga ba komai ba ne kuna tare da taimakon Allah aka samu wasu mutum biyu ma a cikin ku yushau da kalabu suka za suna faɗa muku kalar zulani min allazina khafuna an amalla wa alaihim madulu alaihim albaba fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'min amma a ƙarshe me kuka faɗa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha an yarju min ha fa inna dakhiluna annabi Musa sai inda zai yace rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi wannan yasa Allah ya kaddara muku dimuwa a wannan waje kuka zauna a dimauce da safe da sassafe ku tashi ku ta tafiya wai kuna kokarin ku bar wajen amma ma- magarba tana yi sai ku ga kun dawo inda kuka fara da safa aka samu shekara arba'in haka yadda Allah daman ya faɗa kala fa innaha muharramatun alaihimu arba'ina sanatan yatihuna fil yatihuna fil to yatihuna fil to a wannan tihin dai albarkacin zaman ku da annabi Musa Allah ya sau ya ya sa girgije ya nemi ku inuwa shi yasa mutum ko ya lalace amma yana tare da na kirki to sai ya ga wata baiwa ne ta Allah in lalacewar mutum amma matukar dai zai zaura da na kirki to sai ya ga wata baiwa ta Allah Eh, to eh, wa anzalna alaikumul manna muka saukan muku da darba al'asala zuma fitihi a inda kuka kimauce dinnan allazi yanzulu alaikum wanda yake saukowa gare ku misal sarji kamar raba min dulu'il fajri tun daga sanda alfijir ya keto ila dulu'il shamsi har zuwa rana ta fito a wannan darbar tana ta sauka da kulli insanin sa kowane mutum sai ya ɗebi sa'a guda ta wannan zuma ta wannan darba wasalwa da soyayyen yan shila huwa tayru sumana ina tsuntsun yan shila wanda yake soyayye yuhsharu alaihim da ake turo shi gare su kowanne a cikin su ya ɗebi abin da zai ishe shi izo har gobe illa yawmal juma'ati sai dai ranar juma'a ya wuce fi yawmaini shi wannan cewa aka ɗebi na kwana biyu ma sai ya ɗebi na kwana biyu tun da ran asabar an hana su ɗiba yasa sai su ɗebi na juma'ar da asabar ɗin sai lahadi kuma sai alfijirin lahadi zai sake dawowa Ah, kuma ah, wannan duk zaman da suka ɗibi wannan tare da annabi musa amma ba su samu fita ba annabi musa yana tare da su har aka ce a nan yi wa fati a nan ɗan uwansa haruna yi wa fati a nan shi ma yi wa fati aka ce kenan wannan yake nuna shi kuma mutumin kirki in ya zauna tare da mutanen da suke na banza to karshen ta irin abin da ya same su shi ma sai ya same shi domin gashi annabi musa duk matsayin wajen allah amma da shi ake ta wannan kaiwa da komowa bai samu fita ba shi din ma har yi wa fati a wajen saboda ya zauna da mutanen da suke ba na kirki ba shi yasa na kirki lalle kokarin kiyaya daga zama da ba na kirki ba in aka zauna da ba na kirki ba da abin da ya same su kai ma sai ya same ka duk irin kirkin ka ko wala tarkanu ila lazina zalamu fa tamassakum nar wa taqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum hassa Eh, to shi eh, shi yasa wannan wato isna ce babba to wa kulana muka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗen halaliyar abin da muka azurta muku wala tattahiru amma ku kiyaye cewa sai kun ajiye don gobe a maimakon su bi wannan tsari da aka ɗora su a kai sai suka ajiye din don gobe wannan yasa aka yanke musu darban nan da tsuntsayen nan soyayyu da suke sauka gare su ya zamo babu wa ma zalamuna abin da suke suka kusa suka ajiye to ba Allah suka zalunta ba bi zalika da haka shi koyaushe mutum alkawarin da Allah ya tabbatacce ne amma bawa shi yake juya wannan alkawarin saboda in yake gaskatawa kaga su wannan an musu alkawari kullum za a kawo muku irin wannan shi yasa ba ku ba cewa sai kun ajiye na gobe Allah ne ya kawo muku yau Allah ne ya kawo muku jiya kuma shi ya alkawarin gobe zai kawo muku jibi zai kawo muku zai kawo muku ba iyaka matukar dai kuna bukata zai ci gaba da kawo muku amma sai suka ringa tunanin hanya kuwa a kafa a zo gobe ba a kawo ba bara dai su dabara mutum sai ya ringa hangen yana da dabara wato ya bar tsari na Allah ko tsarin da Allah ya dora shi a kai wanda garin haka sai ya jefa kansa a cikin halaka duk irin dabarar ka baka kai kamar dabarar da Allah ya yi ma ba duk irin tsarin ka baka kai kamar tsarin da Allah ya yi ma ba duk irin kuma yanda baka so ka fada cikin wahala ba kamar irin yadda Allah yake tausayawa ba ba Allah ya fi ka tausaya ma fiye da kai yadda kake tausaya wa kanka lallahu arhamu dawidihi min alwalidati bi waladiha Allah ya fi tausaya wa bawansa fiye da yadda uwa take tausaya wa ɗanta ba ta son wani abu ya taba shi to haka Allah subhanahu wataala ma bawa sai zuciya ta tarya masa cewa to ai yana da wata dabara tsarin da Allah ya dora shi akai ko ba zai kai ba ko ba zai kai ba ba da yi wata dabara garin wannan dabara shi kenan sai ba wa jawo kansa kuma sai ba wa jawo kansa dabara ta kauce shi yasa ake cewa koyaushe a gaban Allah babban dabara ta bawa shine rashin dabara matuƙar kana gaban Allah to ai babban dabara ka shine ya zamo kamar duk wata dabara ta zamo ka rasa dabara wa ma wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba da aka walakin kanu amsa mai zulmun kawunan su suka zalunta da abin da suka yi da ana rarrahu alaihim domin cutuwar haka bannar hakan su ta shafa Allah subhanahu wataala idan da dukkan bayi za su gama akan saba masa ba za su rage masa komai a cikin mulkinsa ba kamar yadda inda za su hada a cikin binsa ba za su kara masa komai a cikin mulkinsa ba ya sa wanda ya biyayya kansa yi wa wanda ya bar biyayya kansa ya cuta wa yi kulna قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا eh kwarai kwa a ba su fita ba zamanin annabi musa ko da zamanin annabi yushau to wa kurna tunayen da muka ce lahum gare su ba da hurujihim min ad bayan sun fita daga wannan imuwa ta su udulu hadhihi al-qaryata ku shiga wannan gari baitul maqdis ko dai baitul maqdis ce ariha ko ko ariha ce wata gari ce a ƙasar sham ko garyatun bishami alƙarya ce a sham fakulu min ha wato ari harin ita ce wanda yanzu ake ce mata jeriko jeriko a cikin palestino to fakulu min ha ku ci daga gare ta min da ha daga abincinta wasu mari ha da 'ya'yan itatunta haye su shirito daga duk inda kuke so akalar ragada ci wani imci mayalwaci wasi'a mayalwaci da yiba mai daɗi mai tsabtatacce la hajara fi ba wajen da aka ce kan kuci ba abin da aka tsince muku kan kuci kuci kawai iyaka bukatar ku wani hulul baba ku shiga kofar ta baba ha kofar wannan gari sujjada alhali kuna masu sujjada mun hanina kuna masu sunkuyawa shukuran lillahi ala duhuli wal huruji min yan ku nuna godiya ga Allah bisa ya hore muku shiga garin nan garin nan da yau shekara fiye da shekara arba'in kenan aka ce ku shiga kuka ki shiga kuka zauna kuna ta ɗimuwa to yau gashi Allah da ya hore muku kun shiga Allah ya hore muku kuma fita daga wannan halin ɗimuwa da kuka shiga har shekara arba'in wa qulu ku faɗa ta sujudi a sujjada da za ku yi ga Allah mas'alatuna ya ubangiji mu abin da muke roƙo daga gare ka hiddatu ka sarya mana laifuffukan ko yaushe bawa zai tsaya gaban Allah to inda cikakken fahimta inda cikakken dabara babban abin da ya kamata ya fara roƙa wajen Allah a sare masa da laifuffukansa saboda in an sare ma da laifuffukanka ai komai sai zama mai sauki ne bayan wannan amma ka zaya gaban Allah ga laifuka sun sha kanka amma kai abin da kake kokari dai a garo ba wani kuɗi a garo ba wata dukiya ko wani abu can da ba ya babban abin da yake gaban ka wannan an fara ma da laifukan ka ka zama tsarkakakke to ai ma duniyar kanta kafi karfin ta rashin tsarkaka ka ita ce ta sa har duniyar take wahal da kai ta kake ta fama a ciki ya duniya man hadamani fa hadumi ke duniya wanda duk ya tsaya lamari na to ke ma ki tsaya lamarinsa yanda duk ya ce ki yadda duk ya ce ko yadda duk ya ce zai sarrafa ki ki sarrafa haka din amma bawa sai ya ce a shi dai bukatu yake bukata kai tsaye baya dubo haƙoƙin Allah a kansa baya duban batawa da wanda ya a wannan haƙoƙin aka ce da bani Isra'ila ku faɗa a halin sujada abinda kuke roƙo shine a sariyar zunubi na ga laifukan mu au anna hudda fi hadhihi alqaryati wannan fassara ita ce ta farko a game da hiddatu akwai fassara ta biyu kuma wanda wasu kaɗan daga masu tafsiri sun tafi a kai shine cewa mu abin da muke roƙo ya ubangiji shine a ba mu dama mu sauka a wannan garin wanastajirra fiha mu samu tabbata a ciki yughfar lakum hadayakum in kuka yi haka duk kurakuran da kuka yi a baya Allah ya gafarta muku bisujurikum da sababin sujada nan da kuka yi wa du'ayukum da kuma addu'a da kuka yi wa sanazidul muhsinin lalle kam wayanda suka tsaya suka kyautata suka kyautata aiki biddati suka yi biyayya ga Allah to za mu kara musu sawaba lada bayan wannan bayan kanka da zinuban ma kuma za su ga wani abu za a kara musu wani abu akan haka to بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم to فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون gaba da lalladina zalama wa'anda suka zalunci kansu daga daga cikinsu minhum daga cikin banu isra'ila sai suka musanya billazi qila lahum maganar da aka faɗa musu min taubati na cewa su tuba su tsaya su nemi gafara sai suka musanya wannan a kaula da wata magana daban gairar lazi kila lahum ba wadda aka faɗa musu ba suka da wata magana daban ba wadda aka faɗa musu ba suka yi aiki da ita shine suka tsaya neman duniya suka ce su abin da suke roƙo wai daga Allah ya ba su kwaya a gashin sha'ir yanzu koyaushe sha'ir don su ya ringa kaiwa su ringa samun kwayoyi eh, noman su ya kai duniyar su ta kai wannan ne a gaban su an ce ku za ku nemi lahira lahira ta ku ta kai lahira ta kai duniyar ma dole ta kai amma su suka a duniyar je ta kai duniyar je ta kai ya nuna suna nufin hindata na hamra'a alƙama ja a maimakon su shiga suna masu sujjada sai suka shiga ala zahim suna masu jan gindi suka shiga suna masu jan gindi fa anzalna ala alladhina zalamu rizqan min as-sama'i wannan ne yasa muka saukar da azaba mai tsanani akan wanda suka zalunci kansu daga wato daga cikin su a nan a suratul baqarati aka bayyana a suratul araf ko sai aka kawo lamiri fa anzalna alaihim rizqan min as-sama'i bima kanu nan aka cika da yasquna canfa wa suratul araf shi da me aka cika wa tsalhum anil qaryati allati kanat halirat al ko bima kanu yazlimuna ko ya aka cika da yazlimuna wannan ko yasquna maka saukar akan waɗanda suka zalunci kansu rizqan azaba auna shine annoba wa ba'i mukaddaran abin kaddarawa minas sama'i daga sama shi minas sama'in ya dace da mukaddaran din da shi mufassir ya ya kaddara ya fito da shi na kanin su saboda irin kangarewar da suke duk sababi fiskihim saboda kangarewar su menene fi kangarewar tasu hurujuhum shine fitar su daga bin Allah kanaka minhum fi sa'atin sab'una alfa a sa'a daya aka samu mutum dubu sab'in a cikin su sun halaka a sa'a daya mutum dubu saba'in suka halaka da wannan annobar da ta saukan musu to wai zai sauka ko ga ara lokacin da saura ko an zo rubi da ko aka ara ko tun da saura to استغفر موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر mm, فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا mm.
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله Mm.
تأتوا في الأرض مفسدين wai da sassai musa tuna lokacin da annabi musa ya nemi shayarwa li qaumihi ga mutanensa da raba da humul ma'a ya nemi ruwan da za su yi amfani da shi alhali kishirwa ta kama su sun ji kishirwa a halin dimuwar nan da aka ambata a baya fa kulina muka ce da annabi musa in ribbi asakal hajara ka daga ka daga sandanka ka bugi dutsen nan ayyu hajarin ya zama kowane dutse ake nufi a wata ruwaya fa'al dal lil jinsi ta jinsi ce fara raba hu in an ce kowane dutse ake nufi ya zama wannan aldin jinsiya ce shi yasa alhajar din yanzu kamar nikira ne duk da yake an samu tsarafin ta'arifi amma yana nan kamar nikira to fa- fara raba hu annabi sa daga sannan ya doki dutsen dan fajar mai husna ta ashira ta aina sai da ruwa har goma sha biyu ta bubbugo daga jikin dutsen nan in shakka ta zage wa sala ta kwararar da ruwa idanun ruwa har goma sha biyu bi adadin asibari gidaya gidajen banu isra'ila gidan a banu isra'ila suna da gidaje ko kabilu kananan kabilu har goma sha biyu ya to gidayar ƴaƴan annabi yaqub ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam kada da kullu nasin masharaba kowane mutane sai kowane gida kowace kabila minhum daga cikin banu isra'ila sun san inda za su sha mauri a shurbiyam sun san gurin da za su sha fala yushrukuhum fihi ko fala yashrukuhum fihi gairuhum wani su ba tarayya da su a ciki wani su daga sharaka su lasi ba daga sharaka ba wani su ba zai tarayya ba da su a cikinsa ko wa'anne da nasu ka a zo ana rigima wa kulna lahum muka ce da su kulu ku cinyal mani wasalwa daga jarbar da ake sauka muku da tsuntsayen nan da suke zuwa gare ku washrabu ku sha min ma'il aini daga ruwan idanun nan da ya da ya bubbugo gare ku daga dutsen nan da annabi Musa ya buga min rizqin lahi daga arziki na Allah an arziki ne na Allah ba wani kasabi kuka ku samu ba wala ta asu filal mufsidin amma dai abin da ake nema daga gare ku kar ku yadda ya zama kuna banna a bayan kasa kada banna a bayan ƙasa musulina kuna masu lalata rayuwa banna barin tsarin Allah lalatawa ne ga rayuwa duk rayuwa sai ta lalace in an bar tsarin Allah yasa kyaruwar rayuwa shine a dawo a bi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala da zarar za a bar tsarin Allah a yi banna a cikin tsarin Allah to rayuwa gaba daya ta kowane bangare sai ta lalace halun muwakkilatul li'amiliha wannan mufsidina din hali ne wanda yake ta zo don karfafawa ga amirin da shine ta'asau wato shine ta'asau wa iz qultum قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وكسائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wa iz qultum tinayen da kuka ce ko banu isra'ila kuka ce da annabi Musa ya Musa ya Musa lan nasbira ala dami ko ba za mu iya jurewa ba ba za mu iya kure masa abinci iri daya ba ai nau'in minu nau'i na abinci wahidin guda daya la tabaddalu baya sauyawa wal bunnu was salwa shine wannan darbar da kuma ɗan ja soyayye tsuntsayen nan da can su manoma ne la yujani su sai suka nemi abin da ya dace da su da suka ce fad'u lana rabbaka ka roka mana ubangiji yukhrij lana ya fitar mana shay'an wani abu min ma tubitular daga abin da kasa take tsorarwa min bakaliha shine mabunkurar kasa abubuwan da suke ya'ya a cikin kasa a tona a debo allazi ya kulhun nasu wanda mutane suke amfani da shi wake sa'iha da kulubutunta alkhiyar shine kulubutu ko eh, ko kuma abin da yake wato kamar yalo wa fumiha da kuma alkamata indatiha alkamata wa adasiha da wakenta wa basaliha da albasarta alma'arufaini wanda yake su wa'annan sanannu ne qala sai annabi Musa ya ce da su awillahu ko ku Allah ne ya faɗa musu bisa harshen annabi Musa a tastabdiluna allazi huwa adna yanzu a ba ku abin da yake mafifici amma ku ce ko so kuke a sauya muku da abin da bai kai ka masa ba kwa nemi musanya abin da yake koma baya manzilatan a matsayi wa huwa al wato shi ne mabin kura kasa wannan abubuwan da suke ‘ya'ya a cikin ƙasa sai an tono ake ɗiba illa zai wa hayar a maimakon abin da shi ne ya fi a maimakon abin da shi ne ya fi a shirafu abin da ya fi ɗaukaka abuwar manuwar salwa shi ne darban nan da soyayyun tsuntsayen nan a hamza ta istifhami ta inkari ce shi yasa nan istifhamin ya zo ne don inkari amma duk da wannan faɗakarwa da annabi Musa ya musu suka ƙi yadda su dawo daga abin da suke nema suka nace su dai gaskiya wannan abinci ya ishe su a musanya musu a musanya musu fada Allah ta'ala uban ya sai annabi Musa ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da su ihbidu misra to tunda kun ce ku abincin manoma kuke nema ku samu waje ku sauka ku sauka a gari min al-amsari daga garuruwa ba a dattihi bayan kun gama dimuwa fa inna lakum fi kulli mislin nazaltum ma sa'altum a duk garin da kuka sauka za a ba ku wannan abin da kuka nema za a hore muku ku ta noma ba ku ne da za ku wahala ba wanda aka ce za ka masa abinci ya ɗiba kawai ya amfani da shi ya ci a shi sai ya yi ya fi son je ya noma za a ba ku abin da kuka tambaya minan na bata daga tsirrai wa biladu tihi ga guraren da su bani isra'ila suka dima wuce tsakanin baitul maqdis ne ila kinnasirin zuwa birnin kinnasirin kinnasirin gari ne a ƙasar suriya wato a ƙasar suriya kusa take da birnin halab halab wa haisna ashra farsahan tsawonta farsahi goma sha biyu ne a fadin kuma farsahi takwas faɗin kuma farsahi uku sanin farsahi takwas farsahi takwas wa ruribat jurilat alaihim zillatu an sanya kaskanci ga banu isra'ila wa hidat bihim an an wal hawanu an kewaye wato ko hida bihim zullu wal hawanu an kewaya kaskanci da wulakanci da su ihadatal qubbati irin yadda ƙubba rumfa take rufewa ga wanda aka kafa wa rumfa sai zama ko ina a cikin rumfar yake ko ina a cikin rumfar yake wa ulfiqat bihim ko ko an dan farata da su kamar wato shi wannan waje yana daukar fassara biyu ko dai ruribat din wato na daga rarbul haimatin wato kafa rumfa kafa rumfa irin wadda ake kafawa larabawa ko wato kabilu ko al'ummu matafiya suke da irin su wanda in aka sawa mutum ya shiga ciki to aka ko ina yana ciki to aka kamanta banu isra'ila yanda ta ko ina suna cikin kaskanci da wulakanci da cewa kamar rumfa aka yi musu ta wulakanci kamar rumfa ce aka yi musu ta wulakanci ta ko'ina wani ta yi samu wulakanci amma ta bangare daya ba ta wani ba ba ta ko'ina ba to amma su wani isra'ila kaskancin da suka samu da wulakancin ta ko'ina ne ta yi kuma shi rarbutun na kerawa ne cewa kamar an kera su da wulakanci yanda kuɗi kamar kuɗi da ake na karfe in aka kera shi da tambari ba yana nan tare da wannan tambarin ba mata yana nan za a ga yana nan tare da wannan tambarin wurin za aka yi naira aka sa hoton wani abu ba tana nan tare da hoton wannan da aka sa ba to su ma kamar an kera su haka ne an sa kaskancin a jikinsu shi yasa ba za su rabu da haka ba shi ne min rarbe ne alal ha'ili kamar yadda za a ɗebi ƙasa a yaɗe bango za ka ga tana nan a jikin bangon ana yaɓa bango da ƙasa sai ka ga ƙasa a jikin bangon ba za ka raba bangon da wannan ƙasar ba wal maskanatu da alamar talauci asarul fakari shine gurbin talauci lahum haka abu ne wanda ya lizimcewa yahudawa banu isra'ila ko da baudata ne da irin wadatar su amma suna nan bisa halin kaskanci da talauci yasa duk kuɗin da za su samu sun fi kowa nema don fi kowa nema sai ka ji an kama wani kashin gurma katon altajiri ya je neman kuɗi alali za in haka ne sai ka ai ya fi karfin ma a ce ya je wannan wajen to amma saboda irin yanda aka haɗa su da irin wannan wulakancin shi yasa koyaushe da irin wadatar su amma zuciyarsu ba ta wadatuwa wa ba'u banu isra'ila sun dawo istahaqu sun cancanci bi garbi min Allah a ce Allah ya musu asaba Allah ya yi fushi da su aure da ko sun dawo bi garbi min Allah da fushi daga Allah wannan haƙƙin alifin na ba'u da a ce ba su rubuta shi ba tunda rubutu na Qur'ani ba'u ba a rubuta alifi ko ko da yake wawun jam'i ne duk inda ba'u ta zo a Qur'ani ba alifi a bayan wawun kamar tabawwa'u ne tabawwa'u dara da ba'u da ba'u duk ba alifi ko to shi yasa haƙƙi a ce ba su sa alifin ba su tsarin rubutu ƙur'anin diga na bimin da cewa an zarge su a rayuwar duniya da kuma cewa za a yi musu azaba a lahira zalikan rabuwar garabu wannan saba musu wulaƙanci da aka yi ya zama kamar waɗanda aka kafa rufa ne ko ko kamar wanda aka kera ne da haka da fushin nan da Allah ya yi da su bi'annan da sabon cewa su kanu ya furu na bi'ayatillah sun kasance suna cewa suna cewa da ayoyin Allah mimma adda alai daga abin da Allah ya lissafa musu irin ayoyin da aka nuna musu min falkil bahari daga keta kogi da su wa ma ba da da abin da yake bayan sa aw ayatul injili wato ya zama ayoyin da mu'jiza ake nufi na mu'jiza hissiya ko ko ayoyin na gargadi irin gargadin da ya zo gare su a cikin injila da qur'ani to sun kafirce da wannan wa ya katulu nan nabiyina suna kashe annabawa ka zakariya kama annabi zakariya wa ha da ɗansa annabi ha bigairil haƙi ba ko da gaskiya ba ai zulm suna kashe su ne dan zalunci wacce ba lil hawa da bin son zuciya zalika wannan ai kubru kafircin da ya afku gare su wa qatlul anbiya afku daga gare su da kuma wa qatlul anbiya na kashe annabawan da suka yi da kashe annabawan da suka yi ma a sau da sababin saban Allah da suka yi wa kanu ya tudu sun kasance masu ketare hududan lahi iyakokin Allah ai jarrahumul isyan ai saba wa Allah ne ya ja su ilal kufri zuwa suke kafircewa wa qatlil anbiya suke kashe annabawa innal ladzina إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وإن الذين آمنوا حقيقة وأن يكسين إيماني باللسان ده harshe wasu ne munafikai wanda a harshe ne kawai suke cewa su sun yi imani haka wasu masu tafsirin suka tafi a kai wanda shi ma shi abdullahi nan ya zaɓi haka wallazi na hadu da kuma waɗanda suka yi yahudanci humul yahudu wanda suka ce su sun tuba ga Allah su ne yahudawa na asalin hadu wato sun tuba kamar yadda nan gaba za mu ji a suratul arafi inna budna ilayka wannan sara da kuma nasara atba'u isa ko atba'a isa mabiya annabi isa wa sabina da kuma sabi'awa firqatun minal yahudi sabi'awa jama'a ce daga yahudu awin nasara ko ko jama'a ce daga nasara da suka bar addinin da suke kai na yahudanci ko nasaranci suka koma bauta wa mala'iku suka koma bauta wa mala'iku man amana minhum wanda ya imani daga cikin su billahi da Allah wa yawmil lahir ya imani da ranar lahira imanin khalisan imani tsarka wa amila salihan ya aiki na gari bi shari'a da mamanin sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama falahum ajrun to wannan ladan su ya tabbata gare su sawabu a amali ladan ayyukansu inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala hum alaihim ba tsoro gare su a lahira wala hum yazanuna su kuma ba za su yi bakin ciki ba bisa wani abin da za su bari na duniya ba za su yi bakin ciki ba bisa wani abin da za su bari na duniya a duniya
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة واشكروا واذكروا
بقوة واسمعوا أها.
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون wa iza azna min sakakum tunna wazkuru ku tuna wakacin da muka rike alkawarin ku bil amali bit tawrati da cewa za ku yi aiki da duk abin da yake cikin at-taura wa qarrafa ana fawqa kuma dora alhali mun daga dutse burbushin ku aljaba da dutse ikitala ana mun tumbuko su min shimin aslihi daga gindinsa wa asbalnahu wato barce da farko asbalnahu alaikum muka zuro shi gare gare ku yasa nan kuskure suka yi da suka dauka cewa lamun ne da farko amma kuma suka tsaya suna fassarawa da haka ba haka bane wa asbalnahu daga asbala yana daga gare shi isbalul izari sakin mayafi a saki mayafi ya sauko ƙasa muka sako shi gare ku gashi kamar ya faɗo wa asbalnahu alaikum muka zuro shi gare ku lamma abaitu yayin da kuka ji aka kama tauratu hukunce hukuncen da suke cikin attaura muka ce in kuka ce ko ba za ku karbi attauran nan ba ruwihitun bil jabali za a jefe ku da dutsen nan za a jefe ku da dutsen nan fawaqatu da kuka ga dutsen nan ya taho ganga ganga zai fado muku sai ba ku fado kuna masu sujjada kuka ce kabil na kun karba sannan ne kuka ce kun karba sai da aka yi muku dole sannan kuka ce kun karba wa kulna lakum muka ce da ku huzuma atainakum ku riki abin da muka ba ku bi kowacin da karfi bijijjin da kokari wasu hadin da matukar tsayawa tsayin daka wasu kuro ma fi ku ringa tuna abin da yake cikinsa lil amali bihi ta fuska ku za ku yi aiki da shi la'allakum tattaquna ko dai ku kwa kiyaye annara da wuta da sababin haka summa tawallaitum ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين
su a suma tawallaitum sannan kuma daga baya bayan kun ce kun karba sai kuka juya an daji daga biyayya wa fa ilmi saki da cikawa da alkawarin da kuka yi wa Allah min ba da zalika bayan wannan almisaki alkawarin wa qabulin tawbati bayan Allah ya karbi tuban ku a farola farolahi alaikum man da cewa Allah ya yi baiwa gare ku bil imhali da ya saurara muku bai gaggauta muku azaba ba tare da cewa kun cancanci a yi muku azaban nan take wa rahmatu in ba dan Allah ya ji kanku ba tawbati da ya kaddara ku tuba wal ihsani ya kyautata gare ku da kuntum min al hasirina da kun zamo daga halakakku daga wanda suka yi hasara ثم أنذرهم sannan ubangiji ya gargade su bima jara liman taqaddamahum da abin da ya gudana ga wanda suka gabace su faqala yace ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين to wala kada alifin lazina ata da minkum hakika kun san wayanda suka shishige tajawazul amra suka ƙetare umarnin Allah daga cikin ku fi zamani Dawuda a zamanin Annabi Dawud alaihi salam bisabti a game da yin su rana asabar ya sai da samaki fihi a da yin sun kifi a ranar asabar wa kad nahaynahum anhu gashi ko mun ce musu ba su ba yin su ranar asabar um ahlu ailata sune mutanen ailatu wanda za a faɗi kissar su nan gaba doguwa a suratul arafi was'aluhum an alqaryati allati kanat harimatal bahri iz ya'duna fi sabti fa qulna lahum muka ce da su kunu siru kiratan ku zamo bare yasa nan amri littakawini ku zamo bare jam'u kiradin kiradat jami'i ne na kirdu amru tahawili wannan amri ne na taswiri na tasiri hasiin kuna kaskantattu mubadin abiban nisantawa fakanuha suka koma biran wa da ku ba da salasu ta ayyami bayan kwana uku kuma suka halaka suka mutu fajalnaha كان لما بين يديها وما خلفها وما للمتقين فجعلناها muka sanya al'ubata wannan azabar da aka yi musu awil kiranta ko muka sanya wannan biran na kala isna ne ibratan isna ne mani atan da za ta hana mai ta kashi silma amilu daga wani ya ce zai aikata irin abin da suka aikata ko yaushe Allah ga yanda ya ce kai kace ba za ka yi ba ka iya juyar da kai kai ba ka zama mur malamai suka ce ko da yake ita wannan al'umma muhammadiyya Allah ya yi alkawarin irin wannan ba zai abba a cikinta ba in ba nadiran ba inda yake ya zo a sashen hadisai sai kunu fi ummati masu hasu to amma tayu in sura ta ka zahira ba a juyar da ita ba to amma sura ka baɗi na a juyar da ita garin sabawa Allah ka koma a mai da zuciyarka ta koma zuciyar biri ko zuciyar kare ko zuciyar kauraka ko zuciyar wani abu can daban yasa zama ɗabi'unka sun koma kamar na wancan ga ka a sura kamar suran mutum amma kuma a ɗabi'u an lalace saboda an juyar da kai shi yasa kiyaye saba wa Allah muka sanya wannan ya zama isna ga limamai ne da ga abin da zai zo ga abin da yake kafin ita kabla ha abin da yake kafin ita wa ma'alfa da abin da yake ba'ada ha bayan ta min al'umami daga al'ummu in zikira ta halu domin an ambaci halin su a cikin littattafan na farko wata ta yi shura kuma a cikin na ƙarshe wa mau'izata muka sanya ta gargadi lil muttaqina ga masu tsoron Allah su bin zikiri an keɓance su da ambato domin su ne wanda suke amfanuwa da ita sabanin waninsu waninsu baya amfanuwa da duk gargadin da ake nuna masa ko isanar da ake nuna masa Allah sa mu zamo daga masu gargaduwar Allah ya hore mana gargaduwa alhamdulillah sai mu san da karar su muni na karshe ko alhamdulillah